أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومثاله العظيم اللهم ثبت جناني وعجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دون يصيبها أو امرأة يشوها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sake gwada mana wannan lokaci da wannan rana a wannan bikire mai albarka zawiyar maulana sharif ibrahim salih al-husaini da ke nan garin zaria karkashin jagorancin maulanmu al-farfesor ibrahim ahmad makare Allah ya ƙara masa lafiya. Idan ba mu manta ba cikin ci gaba da karatunmu na attufatu saniya ishar ajurumiya ni isa zuwa abun da ake ce ma al'irabu bin niyaba. Mun faɗi mawaɗa wato wurare inda wawon take zuwa ta na'ibanci wato damma wanda ita damma ɗin nan ita ce take zama alamar li'irabi na raf'a. to mun gama mun faɗi muhallai guda uku muhalli na farko muka ce shine jam'u at-taksir muka ce shine jam'u muzakkar salim afwan sannan muhalli na biyu shine wato al-asma'ul khamsa na uku kuma shine wato al-af'alu al-khamsa so yau za mu ci gaba daga wato maudu'i na biyu cikin babin niyaba shine niyabatul alifi anil dammati wato inda alifin take zuwa ta zama tana ibanci damma malam yace qala wa amma al alifu fatakunu alamatan liraf'i bi tasniyati bi tasniyati al asma'i khasatan ya ce alifun tana zuwa ta zama alamar raf'a ne a cikin wato abin da ake ce ma alismul musanna wato suna wanda yake aka biyun tashi ma'ana abin da aka mayar da shi daga mufradi zuwa abu biyu wannan duk kalman duk inda ka samu irin wannan sunan to alamar raf'a a cikinsa shine alifun in ya zuwa muhallin raf'a za ka sa alifun kafin nunun da ke zuwa a ƙarshen kalma. A misali inda za mu gane tasniya da kyau shine in ka ce zaidun zaidu a ga mufrad kenan. So idan kana so ka mayar da shi musanna sai ka kala wato alifun da nunun. A asali saboda larabci ya ginu akan ijaz ne ma'ana takaita abu so a asali zaidu biyu suka zo zaka ba da labarin sai dai ka ce ja'a zaidun wa zaidun to guje ma wannan itnabin kawai sai ka ce ja'a sai ka kawo zaidun sai ka kara masa alifun da nunu a aikansa sai ka ce ja'a zaidani ja'a zaidani so wannan karin alifun da nunu din yana indicating din cewa zaidun din su biyu ne suka zo ba ba zaidu shi ɗaya ba maimakon kai afafi ka kawo zaidu sunan zaidu a so biyu kaga an samu abin da ake ce ma takrar din da ba a bukata tunda akwai mafita sannan abu na biyu an samu itinabi kuma larabci larabawa sun fi wato suna muhimmanta ijaz in itinabi kuma ya kamata a yi shi suna yi amma dai suna muhimmanta ijaz wato takaita magana ba tare da an yawaita ba a takaice a irin wannan kalmar da aka yi masa karin alifun da nunu a ƙarshensa halin lirabinsa a halin raf'a to alifun shine yake zama yana ibanci wato zamma a muhallin raf'a yace wa qulu takunu al-alifu alamatan ala raf'i al-kalimati alifun tana zama alama na raf'un na raf'a kalma fi mawdi'in wahid a guri ɗaya kacal wa huwa ismul musanna shine duk ism sunan da yake musanna ma'ana sunan da aka yi masa aka yi mafhurar din sa karin alifun da nunun a karshen sa na hau hadara as-sadiqani hadara as-sadiqani su anan kaga hadara fi'lu madin zaka ce as-sadiqani kuma fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif bi annahu musanna ko ka ce wa alamatu fa'ilun marfu'un bil alif li annahu musanna ko ka ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i al-alif niyabatan 'an ad-dammati li annahu musanna duka dai yadda kai yayi fasadiqani musannan yace in ka kalla kalmar sadiqani za ka kanshi abu biyu ne wa huwa marfu'un kuma shi yana da raf'a a karshen sa li annahu fa'il saboda muhallin da yake muhallin fa'il ne amma raf'an bai bayyana ba sai ce wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'an ad-dammati alamar raf'an sa a cikin kalman shine wannan alif din da ke kusa da nono shi yazo yana ibanci wato damma wannunu iwadun an tanwini fi ismi mufrad wato kamar an tambayi malam shin wannan nunun kuma da aka ƙara bayan alifun shi kuma me yake indicating saboda shi alifun alamar raf'a ne shi nunun din me sai ya ce iwadun ni an tanwini fi ismi mufrad ma'ana an yi maya gurbin tanwinin da aka share ne na mufrad saboda asalin as-sadiqani asalinsa a mufrad ɗinsa a tanwin zaka ce sadiqun sadiqun shi kuma in ka ce sadiqun zaka ji ga nan ga nunun ga tanwini nan ka furta shi a karke inda ka faɗi wata yar nunun a karke kun ka faɗi wata yar nunun wannan nunun din asa da kake fitar da ita ta hanyar tanwini shine aka dawo da ita a nan a musanna shine yace iwadun ala tanwini ismul mufrad fi qaulika sadiqun wa huwa al-ism al-mufrad ka gani yace a inda ka faɗi kalmar sadiqun a halin mufrad dinsa zaka ji ka furta wannan nunun din shine suke ta'rifin ta da cewa wata nunu ita tanwini wata nunu ce take zuwa a ƙarshen kalma wanda ake furta ta ba a rubuta ta shine ta'rifin ta wal musanna so zai mana ta'rifin menene musanna ya dai faɗi hukuncinsa a yanzu shi ne a halin rafa in ya zo za a yi masa za a sa alifin ya zama alamar rafansa to shi musannan menene shi ne zai ta alifinsa ya ce kullu sumin dalla ala sunayin a sunatayi shi ne duk sunan da ya zama yana nuni zuwa ga abu biyu maza ko abu biyu mata bi ziyadatin fi akhirihi amma an yi ƙari a ƙarshensa ta hanyar yi masa ƙari a ƙarshensa أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف wannan ƙarin da ta zo a ƙarshensa ita ta wadatar ga barin a yi atafi kamar inda muka ba da misali hadara sadiqun wa sadiqun kaga atafin wani wa ga harfa ataf nan da kai a maimakon ka ce hadara sadiqun wa sadiqun sai kawai ka ce hadara sadiqani to shine yace aghnat an عن هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف wannan ƙarin alifun din da nunu din ya wadatar da kai ga barin kawo harfu atafin da kuma har alismul ma'tuf kan ataf din nahau aqbala al-umrani wal hindani aqbala al-umarani wal hindani asalin maganan shine aqbala umarun wa umarun wa hindun wa hindun kaga magana yayi tsaho to kawai sai ka ce aqbala umarani wa hindani lafzun yace fa umarun fa um fa umarani lafzun dalla ala ithnaini kalmar umarani lafazi ne da ya nuni akan abu biyu ismun ismu kullu wahidin minhum umar kowanne cikin mutum biyun nan sunansa umar bi sababi wujudi ziyadatin fi akhirih saboda karin da aka samu a karshen sa wa hadhihi ziyadatu hiya al-alif wan nun wannan ƙarin kuma da aka samu kawai su ne alifun da nun daga umaru sun yi tashi ya zama umarani wa hiya tughni an al-itiyani bi waw al-ataf kuma wannan wa alifun din da nun din su suka wadatar ga barin kawo harafin atafi a kuma maimaita sunan umar din ne a ce ma'ana kenan a ce hadara umar wa umar wa takriri الاسم بحيث يقول حضر عمر وعمر هاغني za a kawo harfu ataf kuma za a maimaita suna yace wannan zuwan alifun da nunun su suka wadatar ga barin haka fakadhalika alhindani fa huwa lafzun dalla على اثنين على اثن- على اثنين كل واحد منهما اسمه هند اسمها هند haka kuma a kalman hindani shi ma zuwan alifun da nunun din nan na jikin hindani shi ya hana a maimaita kalman hindu sau biyu a cikin jumla wa sababu dilalatuhu ala zalika ziyadatul alif wan nun dalilin kuma da yasa yayi indicating ya bada ma'anan cewa wato wannan abun lafazin ah, mutum biyu ne suka suka tashi da aikin zuwan nan da ake bamu labari ya ce shi ne alifun ɗin nan da nunu su suka yi wannan dilala a cikin kalma wa wujudul alif wa nunu yughnika anil itiyani bil wawil afafi idan alifun da nunun kuma suka zo sun wadatar da kai ga barin kawo wawul afaf ma'ana ka ce hadara hindun wa hindun ya ce ka wadatu ga barin wannan sai dai kawai ka ce hadara hindani Ah, wa takrirul ismi bi haythu taqulu hadara hindun wa hindun kaga ya wadatar da kai ga barin maimaita abu biyu na abu na ɗaya shine kawo harfu ataf abu na biyu kuma maimaita sunan hindu har sau biyu a cikin jumla ɗaya to a taƙaice abin da duk sai malam yake so ya gaya mana shine shi alifun a cikin alismul musanna yana zuwa ya na'ibanci wato dhamma wanda kuma ita dhamma ita ce alamar i'rabi na ah, na raf'a a duk inda ka ganta saboda haka a taƙaice i'rabul musanna yana babul musanna yana cikin abwab ɗin da wato ake yin irabi bin niyaba a cikinsa a takaice wannan shine abun da ya shafi wato al'alif hin- eh, niyabatul alifi anil dhammati wato inda alifun yake zuwa ya zama yana ibanci dhamma a cikin yaren larabci kuma a karatun nahau saboda haka a takaice shi ta alifun buɗe take zuwa tana ibanci kenan dhamma kamar yadda ya faɗa mana sannan sai niyabatul nuni anil dhamma baya ga alifun nunun ita ma tana zuwa ta zama tana ibanci wato dhamma kamar yadda alifun din da muka gabatar yanzu tana ibanci dhamma ita ma nunun tana zuwa tana ibanci dhamma qala wa amma nunu fatakunu alamatan lirraf'i fi fi'l al-mudari' Ah, yace nunun tana zuwa ta zama alaman dhamma a cikin fi'ili mudari'i idan tasala bihi dhamiru tasniyatin idan wato dhamir tasniya ya sadu da shi me dhamiru tasniya ah, aw- ah, shine ah, alif shine alif wa aw waw aw aw aw dhamiru jam'in ko kuma dhamiru jam' ma'ana yana nufin wawul jama'a wato yana nufin alifut tasniya da kuma wawu jama'a aw damiru muannath al mukhataba ko kuma damir muannath al mukhataba shine ake kira da ya'ul mukhataba wato wa'annan abubuwan guda biyu su ne suke zuwa su sa nunun ta zama tana ibanci wato a bamma wannan duka kuma yana faruwa ne a cikin abin da ake ce ma babu af'alul khamsa a taf'alani yaf'alani taf'aluna yaf'aluna taf'alina wa'annan su ne auzan ɗinsu guda biyar shi ne dalilin kuma da yasa aka laƙin sunansu da af'alul khamsa duk inda suka zo a cikin wannan auzan ɗin guda biyar da muka faɗa to nunun ita take zama tana imanci wato bamma a alamar lijirafi yace wa aqulu takunu nunu alamatan ala ala ala anna al kalimata hiya al kalimata allati hiya fi akhiraha marfu'atun bi mawdu'in wahid ya ce nunun tana zama alaman raf'a a duk kalman da ta zo a ƙarshenta a waje ɗaya wannan waje ɗayan shine ya ce wa huwa fi'ilul mudari'ul musnadu ila alif shine duk fi'ili mudari'in da aka yi isnadin aliful isnaini a tare da shi aw isnataini ko alif isnataini wato kenan shi alifun yana indication din yana zuwa ya zama dhamirul musanna guda biyu maza ko kuma guda biyu mata aw al musnad ila wawu jama'ati zukur ko kuma a kalman da aka isnadin aka jingina mata wawul jama'a awul musnadu ila ya'il muannasi al mukhataba ko kuma kalman da aka idabta mata wato abin da ake cewa ya'ul mukhataba wato damirai guda uku duk fi'ilin duk sanda suka shiga fi'ili mudari'i to alamar raf'a na fi'ili mudari'i shine nunun wato aliful ithnaini ko ithnataini ko kuma wawu jama'a ko kuma ya'ul mukhataba أما المسند أما المسند إلى الألف الاثنين فهو صديقان يسافران غدا يعني مثال عند أكا جنجنا ألف الاثنين زواجا fi'ili mudari'i shine inda ka ce sadiqani as-sadiqani yusafirani gadan to as-sadiqani zai zama mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu muthanna annun iwadun an at-tanwin fi al-ism al-mufrad muhallu shahid din mu shine yusafirani yusafirani kaga za a ce fi'ilun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu muthanna saboda musanna ne shi yasa alamar irabin sa ya zama nunun kenan kaga anan nunun shine ya zama yana ibanci wato damma idan zaka ce yusafirani fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi an-nun niyabatan thubutun nun niyabatan an ad-dammati li'annahu jam'u li'annahu min af'al al-khamsa gadan sai zama zarf mansub a takaice ya ya ƙara kawo kuma misali na gaba sai wa nahu antuma tusafirani gadan kaga muhalli shahidin mu tusafirani dai shi ma dai again da aka hawwala jumlan zuwa ga muannas zuwa ga wato mace unsa kai afwan ga mace so zamu ga inda shi ma dai nunun din ne dai still yazo ya zama alamar rafa a cikin fili mudari fa qawluna yusafirani kaza tusafirani فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم يا فعل مضارعين أتكن تسافران دا يسافران دكا kuma marfu'i ne saboda an jarraje shi daga wato shigan nasib wato hurufun nasbi kenan ko kuma jazim hurufun jazmi kenan wa alamatu raf'ihi thubutun nun alamar raf'an sa kuma shine wannan nunun din da aka tabbatar a karshe ba a share ta ba dan da ya zo a muhallin jazma za a share tabbatanta ko muhallin nasba rashin zuwan harfin nasbi ko harfin jazm shi ya tabbatar da wannan nunun din a karshen fi'ili mudari wa aliful ithnain fa'il shi kuma wannan alifun din shine fa'il mabniyun ala sukun fi mahall raf'a wa qad ra'aita anna al fi'l al mudari' مسند المسند الى الى الف الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء للدلاله على الغيبه معنى فعل مضارع wanda aka yi isnadin aliful isnaini a gare sa to yana iya farawa da ɗaya daga cikin haruka harukul mudari'ati guda hudu wato shine ya'un kama fil misali al-awwal kama yadda yake a misalin farko da aka ce yusafirani wa qad yakunu mabdu'an bi ta'i dilalati ala al-khitab sannan kuma yana iya farawa da ya'un dan yi dilalan abokin magana kama fi misali tsani kama yadda yake a misali na biyu shine yusafirani to ina ga za mu tsaya daga nan sai kuma in Allah kai mu karatu na gaba sai mu karike wato niyabatul nuni an dhammati sai mu karike muhalli guda biyu da suka rage inda nunin take zuwa ta zama alaman wato raf'a alaman dhamma kai ta ra'ibanci kai raf'a dhamma wanda kuma shi dhamman shine alaman raf'a duk inda ka ganshi ina ga za mu tsaya daga nan sai kuma karatu na gaba in Allah ya kai mu sai mu taba abin da ya shafi kashi na biyu da kashi na uku insha Allah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina